أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم زمن كما كان كراتم من موطا مالك دمسي من أتكم باب ما جاء في صلاة القائد في النافلة حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس إذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأه وقائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك ومن حديث إمام مالك يا رويته وجن عبد الله بن يزيد المدني دكما أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله dukan su biyu imam malik ya rawaita wannan hadisi wajen su an abi salma dukan su rawaita hadisin wajen abu salma dan abdurrahman bin auf shi ko ya ji wannan hadisi wajen ummul mu'minin aisha زوج النبي ما تمن الله صلى الله عليه وسلم حديث شيني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى من الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا كما يدعو كرم تاتم حديثا لسكا وشي دي من الله صلى الله عليه وسلم baya sallah kullum sai a tsaye ke sallah kullum sallar sa a tsaye ne ba taba ganin ya yi sallah a zaune ba sai da abin da ya faru na na doki da muka ambata a cikin watan zulhajji hijira tana da shekara biyar din nan wanda ya kwana biyar yana sallah a zaune sai kuma a cikin rashin lafiyarsa na rasuwa ya sallah a zaune sai kuma a cikin nafila yakan yi sallah a zaune amma bayan ya haye shekara 60 wajen 62 domin hafsa ta ba da labari ta gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam yana nafila a zaune kamun rasuwarsa da shekara guda wato yana da shekara 62 kenan to wannan hadisin abin da yake karantarwa ne yake karantarwa kenan kana ya salli yakan yi sallah jalisan a cikin nafila lokacin da shekarun suka yi yawa sai karau yakan karanta yakan karanta wa huwa jalisin yakan yi karatu wa huwa jalisin lokacin da yake sallah din ya kabbara a zaune ya karanta fatiha yakan yi karatun qur'anin sallah din yana zaune idza baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu 30 aw 40 aya idan karatun ya kusan karewa ya kusan yi ruku'u saura bai shi aya 30 ko aya 40 ba kama sai yakan tashi to wannan yana nunawa kenan abinda aka karanta kamun a karanta aya 30 ko aya 40 din shine yafi yawa domin ba a ambaton abu baƙiya sai ya kasa abin da ya riga shi bai za baƙiya idan ya saura masa min kira'ati daga karatunsa gwargwadon abin da zai zama kamar aya talatin ko aya arba'in kama sai yakan tashi fa kara'a ya karatu wa ka'imun yana tsaye sun maraka sannan kuma ya yi ruku'u wa sajada kuma sai ya ɗago daga ruku'un nan sai ya yi sujada sun sana'a sai ya aikata sun raka'atus saniya a cikin raka'a ta biyu ma yakan aikata musu da zalik wato ya kabbara yana zaune ya ta karatu ya ta karatu ya ta karatu sai ya kusan sujada sai ya kusan ruku'u saura aya bai fi talatin ko aya arba'in ba sai yakan tashi ya karasa kamar aya talatin din ko aya arba'in din a tsaye sannan ya ruku'u ya sujada حدثنا مالك أنه بلغه أن أروة بن الزبير أن أروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة وهما مهتديان وأن حديث إمام مالك ya same shi ne ta wajen balariya irin balariyarsa cewa labari sahihi ya same shi labarin shine anna urwata ibn zubair urwatu dan zubair wato urwatu jikan sayyidina abubakar an dan yassa babba dan asma'u dan zubairu da sa'idu ibn musayyab manyan dai tabi'ai kana waɗannan mazaje manyan malamai kana sun zama yusalliyanin nafilata sukan sallaci nafila huma muhtabiyani alhali suna zaune sun sun yafa mayafi wato manan itiba'i mutum ya kafa kafafunsa gindinsa yana zaune a ƙasa kafafuwan suna zaune a ƙasa ya naɗe gwiwarsa kamar yadda zama mai jin wuta yake wannan shi na ake kiransa itiba sukan yi sallah akan wannan hali الصلاة الوسطى wannan babu yana karantar da mu salatul wusta wanda yazo cikin fadin Allah ta'ala hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin wato salatul wusta shine sallah wadda take boye dan darajarta akwai sallah wadda Allah ya boye ta saboda darajarta ubangiji ya boye salatul wusta a cikin salloli guda biyar saboda a girma kowace sallah a cikin salloli haka ubangiji ya ɓoye lailatul qadri a cikin dararen azumi don saboda a raya dukkan dararen azumin watan ramadana haka ubangiji ya ɓoye lokacin addu'a saboda lokacin karɓan addu'a saboda a saboda a roƙe shi a cikin kowane lokaci haka ubangiji ya ɓoye sunansa ismul azam a cikin sunayensa don a roƙe shi da kowane irin suna haka ubangiji ya ɓoye waliyi a cikin musulmi saboda a girma dukkan musulmi wannan duka hikimomi ne na ubangiji ya ɓoye salatul wusta a cikin salloli guda biyar don a girma su dukansu gaba ɗaya ya ɓoye lailatul qadri a cikin watan azumi don a raya dukkan dararen azumi ya ɓoye lokacin karɓar addu'a don a roƙe shi cikin kowane lokaci ya ɓoye wali a cikin musulmi don a girma dukkan musulmi ya ɓoye ismillah azam sunansa wanda in an roƙe shi da shi yakan karɓa ismillah azam a cikin sunayensa don a roƙe shi da kowane sunansa حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisi imam malik ya same shi wajen zaid dan aslam shi kuma ya ji shi wurin kafa dan hakim shi kuma ya ji shi wajen abi yunus maula aisha abu yunusa bararre ne daga cikin bararrun ummul aisha annahu qala shi abu yunusa yace amaratni aisha wato uwar gijiya ta aisha ta umurme ta umurce ni an aktuba laha mushafan ta umurce ni in rubuta masa alqur'ani ta rubuce ta umurce ni in rubuta mata alqur'ani thumma qalat sai ta ce mini idza barakta hadhihi al-ayata fa'azinni in ka iso ayar hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin ka gaya mini ka sanar da ni فلما بلغتها دنيت ونن آية آذنتها سين سند إتدين فأملت علي ستباني شفتا تسيقاية ذاك ربوتا منه آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين يتذاك ربوتا كينا ثم قالت ستتي مني سمعتها يبدأ نفقا مكانا هكا نجوا آية من رسول الله صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato da ƙarin wa salatul asr saboda haka ne waɗansu suka tabbatar da salatu sallar la'asar ita ce salatul wusta ita ce sallar da aka ce an ɓoye darajar ta ɗin an ɓoye ta cikin salloli ɗin sallah mai daraja ɗin wasu suka ce saboda wannan abin da aka karanta wajen ummu na Aisha da kuma an samu wani a wurin ummu na Hafsa ta ce wahiyar salatul asr a karatunta a cikin qur'aninta da kuma wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa da kafirai yana yaki da su har rana ta faɗi bai sallar asar ba yakan ce Allah cikin Allah cikin gidajen su da wuta sun hana mana sallan salatul wusta amma wurin wasu malaman Madina sun ɗauki sallan asubahi ita ce salatul wusta domin ita ce ba tare da kowace sallah wata sun ɗauki lugar kenan sallan azhar da la'asar suna haɗe sallan magariba da isha'i suna haɗe amma sallan asubahi ita kaɗai ce wannan kuma wanda suka ce salatu wusta ita ce sallan la'asar saboda samun waɗannan dalilai ta ce hafizu a cewan Allah ta'ala ku kiyaye salloli gaba ɗaya ala salawati wasalatul wusta kuma ku daɗa kiyayewan sallah salatul wusta sallah matsakaiciya wato sallah mafi daraja wa salatil asri a cikin karatun da ta ta bada shifta tace wa salatil asri da ƙarin wa salatil asri wa qumu ku tsaya qanitina kuna masu biyayya lillahi wa Allah thumma qalat sai ummul mu'minin Aisha tace sami'tuha naji wannan ayar wannan karatun min rasulillahi daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato salatul wusta kamar yadda muka ba da labari a cikin luga wusta ta matar ausadu ausadu kuma wato zaɓaɓɓen abu mafi daraja ana kiransa ausadu matsakaicin abu ana kiransa ausadu saboda haka wani mai yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya ausatan nasi turran fi mafakhirihim wa akraman nasi umman barratan wa aba wani yana yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata ya awsaqan nasi turran fi mafakhirihim wa akraman nasi umman barratan wa aba ya siyayyen mutane dukkan su gabaki da a cikin dukkan abin da suke alfahari da shi ko menene ya mafi ya mafi dukkan mutane uwa mai daraja mai biyayya ya mafi dukkan mutane uba mai daraja mai biyayya wannan baiti yana da kyau ya buge bakin makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke gaya masa bakar magana abin da ya shafi mahaifiyarsa da babansa babansa ya roƙi Allah ya tada babansa ya musulunta a hannunsa ya roƙi Allah ya tayar masa da mahaifiyarsa ta musulunta a hannunsa ko tun da ba a haka ba kuwa alul fatrat ne to anan kaga mai kirari ya masa kirari cewa ya ausatan nasi urran fi mafakhirihim وأكرم الناس أما برة وأبا يا سيئين متاني دكان سجباكي لا أتكن دكان أبو وان دسكي الفاري دشي كون إرن أبني إن سنا الفاري دكوني كافيس إن سنا الفاري دكسياني كافيس إن هكوريني إن متنشيني إن جارمتاني إن كوتاني in kyau ne in kyan hali ne in ilimi ne in daraja ne ko menene da abin da ake alfahari da shi duka kafi mutane da, da, komi na alfahari ya wanda fi dukkan mutane uwa ma'aikiyarka ta fi ma'aikiyar kowane mutum baratan mai biyayya wa aban barra da kuma wanda ya umar babansa ya fi baban kowane mutum sallallahu alaihi wa sallam حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أمر بن رافع أنه قال كنت أكتب مصحفا لهفسة أم المؤمنين فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حفظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين wannan hadisi da za mu karanto imam malik ya same shi wajen zai dan aslan shi ko ya ji shi wajen amru dan dan rafi shi kuma amru dan rafi ya ji wannan hadisi wajen shi amru dan rafi yace kuntu na zamo aktub mustafan li hafsa ina rubuta wa ummul muminina hafsatu alqur'ani فقالت سيتت من إذا بلغت هذه الآية فآذني إن كك ونن آية حافظ على الصلوات كسندني إن كإذا حافظ على الصلوات كسندني رئيس الحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى إن الله تعالى يكتوى يا كوم مني ku kiyaye salloli ga baki ɗaya sallar azahar la'asar magariba isha'i asubahi juma'a ku kiyaye su dukkan su ga baki ɗaya da sharuɗan su da lokacin su wassalatil wusta ku kiyaye sallah matsakaiciya wato sallah mafi daraja a cikin salloli wa qumu ku tsaya lillahi qayatin saboda haka tsayuwa take wajiba a cikin sallah tsayuwa farilla ne saboda wannan aya wa qumu lillahi qanitin falamma balagtuha da na kai wannan ayar da ta faɗa mini azantuha sai na gaya mata na iso ayar da kike faɗa fa amlat alayya sai ta ce to karbi nan karbi kifta waje na ga abin da zaka rubuta hafizu ala salawati ku kiyaye dukkan salloli was salatil wusta da sallan da sallah wadda take matsakaiciya mai daraja wa salatil asri da sallan la'asar wa qumu lillahi qanitin nan ma an samu ƙarin wa salatul asri kamar yadda yake a alƙur'anin umrumi na aisha حدثنا مالك عن داود بن حسين عن ابن يربوع المخزومي أنه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر وتوأمن kalmomi da aka ƙara aka samu ƙaruwar su cikin wannan aya wajen iyayenmu guda biyu Hafsat da da da Aisha a cikin dukkan sahabbai babu wanda Qur'anin sa yake da wannan kalmomi hafizu ala salawati was salati al wusta wa qumu lillahi qanitin haka yake cikin Qur'anin sahabbai ga baki daya to sai na ce ni da zan karbi wannan kalma ƙarin nan ba sai dai in kina da shaida ya gaya wa yarsa haka hafsa kina da shaida haka annabi ya karanta wannan wurin hafizu ala salawati was salati al wusta wa salati al asri wa qumu lillahi qanitina kina da shaida tace babu sai saboda haka saboda maganar mace kurum ba za mu ƙara wani abu na qur'ani ba ko ba rubuta wa salati wa salati al asri din ba wannan hadisi da zamu karanta imam malik ya same shi wajen dawud dan hussein shi ko ya ji wannan hadisi wajen ibn yarbo al-makhzumi annahu shi ibn yarbo al-makhzumi qala yace samitu zaid ibn sabit na ji wajen zaid dan sabitu mai marubucin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana da marubuta fiye da mutum 36 amma duk muhimmai wanda suka yi rubutu babu kamar shi zaid ibn sabit to shine sayyidina sayyidina umaru da sai na abubakar suka sa shi rubuta qur'ani ga baki ɗaya na farko haɗaɗɗen qur'ani kuma lokacin da sai na usman ya naɗa kwamitin masu rubuta qur'anai shine ya naɗa a gaba ya jagoran rubuta qur'anai da za a rabawa duniya zaid musabit ya kone zaid musabit yana cewa as-salatul wusta salatul zuhr salatul wusta a wurinsa shi zaid musabit sallan azhar salatul wusta a wurin zaid musabit يتي صلى أزهر حدثنا مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح وأن حديث لذا مكرمته إمام مالك يا روي تيشي توجن بلاغية السا أنه إمام مالك ياتي بلغه لاباري صحيح يا ساميشي أن علي بن أبي طالب sahabin manzon Allah khalifa na hudu sayyidina Aliyu da Abdullahi dan Abbas kanin manzon Allah dan dan uwan babansa kana su sahabbai guda biyun nan ya kura suna cewa as-salatul wusta sallan da ubangiji yake kiran da salatul wusta din nan ita ce salatu subhi sallah asubahi kaga can wajen matan manzon Allah guda biyu su sallan la'asar ita ce salatul wusta a wurinsu ga sahabi mai rubuta qur'ani zaid ibn sabit sallar azhar ita ce salatul wusta a wurinsa ga nan manyan mutane sai na Ali ibn Abi Talib da Abdullah ibn Abbas sun ce sallar sallar asuba ita ce salatu wusta a wurin a wurin su salatu wusta dai ta goye kenan قال يحيى قال قال مالك وقول علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس احب ما سمعت الي في ذلك قال يحيى امام يحيى يأتي أتجمع وأن مغنغنو قدا أكو maganar ummul mu'minina hatta cewa sallar la'asar ita ce salatul wusta da maganar ummul mu'minina Aisha sallar la'asar ita ce salatul wusta da maganar Zaid ibn Sabit sallar la'asar ita ce salatul wusta maganar Ali ibn Abi Talib da Abdullah ibn Abbas cewa sallar asuba ita ce salatul wusta Imam Malik yace ni dai maganar nasu maganar Ali ibn Abi Talib da Abdullah ibn Abbas din nan shine a habbu fiyayyen ma samitu abinda na ji wajen malamai ilayya a wurina fi zalika a cikin wannan magana na salatu wusta saboda haka mai risala yake cewa wayya salatu subhi inda ahli madinati ita ce sallah asubahi a wurin mutanen madina wato imam malik kullum yana gabatar da amalu ahli madinati الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد وأن بابي yana nuna mana yana karantar da mu mutum yana da dama ya sallah a cikin mayafi ɗaya ko riga ɗaya yana da akwai hanya a yi haka حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على آتقيه wannan hadisi ma mari ya rawaice shi wajen Hisham dan Urwa shi ko ya rawaice shi wajen babansa Urwatun Zubair shi ko Urwatun Zubair ya karbi wannan hadisi wajen dan matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato Umar dan Abu Salma agola ne na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi Umaru dan Abu Salma annahu ra'a yace ni dinnan naga Rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli yana sallah fi thawbin wahid a cikin mayafi guda daya mustamilan bihi yana yana wato ya ya ya ya daure shi a wuyansa ya jawo gefe na dama da gefe na hagu ya saba su ya ɗaure su a wuyansa wato ya ya haɗa dukkan jikinsa da shi kenan ya yahu da shi fi baiti ummi salma a ɗakin ma'aifiyar shi mai riwaya ɗin ummi salma wato ya ɗauko mayafin ya ɗaure sannan da ya kawo cikin ƙirjinsa sai ya saba da shi gefen dama ya koma kan kafaɗar hagu gefen hagun ya koma kan kafaɗar dama sai ya ɗaure su a kan wuyansa ya yi sallah haka nan kamar yadda muke gani mutane suna yi in mutum zai sallah a wani hadisin ma wani ya gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah cikin mayafi ɗaya ko riga ɗaya sai ya tambaye shi ya rasulullah sai yana yi wa mutum ya yi sallah cikin mayafi ɗaya ko riga ɗaya ba tare da mutum yana da wando ko taguwa ba sai ce awali kullikum saubai awali kullikum saubani kowane musulmi ne za a same shi yana da riga biyu ko mayafi biyu ko kuma yafi da wando ko yan mutum daga shi sai mayafi ɗaya shi kenan ba zai sallah ba ai mayafi ɗaya ma ya isa mutum ya sallah a cikinsa sai ya ya ɗaure shi a wuyansa wato ya saba hannayen mayafin ya ɗaure a wuyansa a kan wuyansa حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان wannan hadisi imam malik ya rawaice shi wajen ibn shahab az-zuhri shi ko ya rawaice wannan hadisi wajen sa'id ibn musayyab shi ko sa'id ibn musayyab ya rawaice wannan hadisi wajen malamin sa surkin sa abu huraira abu hurairah yace anna sa'ilan wani mai tambaya sa'ala rasulullah ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an salati fi thawbin wahidin hukuncin mutum ya sallah cikin riga daya ba tare da taguwa ba ko ko taguwa daya ba tare da wando ba ko ko mayafi daya ba tare da wando ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace awali kullikum saubani hadda za ka yi tambaya mutum ya samu dama ya sallah a cikin mayafi ɗaya ko riga ɗaya ko wani mutum ne a cikin ku yake da riga biyu ko mayafi biyu ko kuma mayafi da wando ko ko riga da wando wato ya halatta kenan mutum ya sallah a cikin mayafi kadai ba tare da akwai wando a ciki ba ko ko riga kadai ba tare da wando ba ko ko taguwa doguwa wanda ta wuce gwiwa ba tare da wando ba haddasa malikun a nan abin lura dai kada mutum ya yadda zai yi al'aurarsa ta fito in mutum ya yadda al'aurarsa za ta fito su zalla su saba ci domin satrul aurati sharadi ne daga cikin sharuɗan sallah idan mutum ya yadda al'aurarsa ta fito to sallah ta saba ci duk yadda zai yi idan ya ga in ya ɗaure mayafin can akan wuyansa daga ƙasa nan mayafin ba zai wuce gwiwa ta ƙasa ba in ya sunkuya zai yi tsiraici ko ko wajen zama zai tsiraici yadda zai sai ya ɗaure mayafin a kan cikinsa ya ɗaure mayafin sama da cibiyarsa saboda mayafin ya sauka ya kawo har malallota har wurin aularsa don saboda samu rufin asiri wajen sunkuyawa da wajen zama amma in mayafin dogo ne zai kai har kusan rabin kafa kasa da gwiwa kusa da malallota to haka zai ya ɗaure akan wuyansa shi ya fi حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سأل أنه قال سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في صوب واحد فقال نعم فقيل له هل تفعل أنت ذلك فقال نعم إني لأصلي في صوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب wannan hadisi imam malik ya samo shi wajen ibnu shahabin shi ko ya ji shi wajen sa'id ibn musayyib annahu shi sa'id ibn musayyib kala ya ce su ila abu huraira an tambayi malami na abu huraira turki na abu huraira in ji sa'idu hal yusalli ar-rajulu fi sabr wahid yana yiwuwa mutum ya yi sallah a cikin tufa guda ɗaya wato mayafi ɗaya ko ko riga ɗaya faƙala sai ce na'am faƙila lahu sai aka ce masa hal taf'alu anta zalik shin ko kai ma kana yin haka kai sallah da riga ɗaya ko ko da mayafi ɗaya faƙala sai abu hurairah ce na'am haka ne mana inni ni din nan law salli wallahi nakan yi sallah fi thawbin wahid a cikin tufa ɗaya wa inna thiyabi lokacin da tufafina la'alal mishjab suke wurin shanya suna kan itacen da ake shanya riguna a kai in dai riguna na suna wurin shanya to na kan yi sallah a cikin riga daya to wannan ya nuna kenan ashe idan mutum yana da halin da zai mai da su su zama tufafi guda biyu to kada ya sallah a cikin tufa ɗaya din sai dai in ba shi da kowace tufa domin idan mutum baya da kowace rigar da sai sallah da ita sai rigar da take da datti fitsari ko kashi ko jinin da yake mai yawa to za mu tsaya karatun mu anan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi wal hadi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wal miqdari al-azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم سيدنا ساكتا إن شاء الله